بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين za mu ci gaba da karatu cikin alwajiz fi nahwi wa sarf muna wato babi na sarfu mabhathi na biyu inda yake magana kan auzanu mazid thulathi ko jiya mu yi maganan fi'ilai wanda suke fi'ilai da suna muka ce ghatu ma yablughu al-fi'l bi ziyadati sittati ahruf sai muka ce kuma ghatu ma yablughu alisim bin ziyada saba'ata a harufin sai muka kawo misalan da muka kawo bai abin nan ba misalai na sunaye misalai na sunaye wanda yake da shi ma dai galibi suna ya fi abin da ya fi shahara shi ne wanda yake da irin mustarsir abu guda shida ne ba bakwai bane ai guda shida ne istarsala mustarsil guda shida ne amma daga cikin misalai da ake kawowa akwai mutma'innan alawazin mufta'illan wanda lil balaga ne da ke nuna cikin kama wato wanda din natsuwa sosai al mutma'innan kaga in muka kirga ku kirga mimun qawun hamza nun nunul mushaddada guda biyu ne ka kirga guda biyu ga alif ga nunun guda nawa ya kai bakon jiya ai haka ne ce kuka ce ya kai da kuka ce bai kai ba da ku kirga sai ku gani ku kirga mana ba gashi ba ga rubutu ba mutma'innan banda shi kuma akwai kaga wannan alawazin ne mufta'illan to akwai akwai wanda ke zo alawazin ne it'il it'illan ikhrin jam ikhrin jam afwan daga harjama harjama wannan ruba'i ne harjama shine al-istiham al-istiham shadid wa tajammu' to shi ne ihiran jama ko ihirin jam shi ne suna ihirin jam shi ma ku kirga ku gani za ku ga shi ma guda bakwai ne sai baiti na ibn qaisi shi dai aka samu ya faɗa ya fi shahara a bakinsa shine ghada'iruhu mustash mustash zirrat ila al'ula daga shizuru da abin da aka ce shizuru shine abin da ya zama ya zama wato ya murtafi maɗaukaki haka to yana cewa wai shi ita budurwa ta shi yanayin inda ta tattake gashinta gashi nata ya yi jela ya tsawo kai ka ce wato wannan ne yana siffata yanayin tsawonsa shi ne sai ce mustash zirat daga ashizuru kaga ya ƙara mimun sinun ta'un sannan kuma ya ƙara alifin da ta'un a gabacin asalin kalmar ashizuru ne الشذر معناه الارتفاع قال اسم المجرد فا سونا wanda ke mujarrad me aksa abinda ake aka samu a suna mujarrad aksa abinda aka samu a suna mujarrad ba mazid ba shine wato ya zama Allah ya zaido an khamsati ahruf kar ya zama ya wuce harafi guda biyar inda mujarrad ne kamar safarjal da sauransu wannan dai fa'ida ce kawai saboda na fahimci lokacin gobe ba zai ishe mun faɗi da akwai fa fa'ida na tattara amma ina jin haka za a hakura sai a hakura sai wani lokaci katin ba zai ishe mu mun gama gobe har mu gama ko mu ce za mu kawo wasu abubuwa na fa'idoji ba to muna magana akan mazidu thulathi bi harfin wahid shine af'ala fa'ala mun yi wannan ko fa'ala sai fa'ala ina da muka tsaya fa'ala fa'ala ai bi ziyata alifin bainal fa'i wal aini shine ka ƙara wato alifun tsakanin ain fa'ul kalima inda ainul kalima wa minhu daga ci aka qatala qatala ba da dake da da qatala ba aje aje fal yuqatiluhu a wannan hadisin da Allah ya ce fal yuqatiluhu kaga ba dai dake fal yaqtuluhu ba fal yaqtuluhu kashi shi zai fal yuqatiluhu a shi za wato za dan yi dan kokowa ne da juna haka ne a ɗan yin ɗanya ƙiƙiniya da juna shi ne mukatala shi sa ma a hadisin a hadisin wancan hadisin da manzala ke cewa an umarce ni ya hadisin ma'aiki ne da umarci an uƙatilan nasa kaga uƙatila ba an aktulan nasa ba shi wannan shi sa ba cewa ake wai an ce in kashe mutane ba kamar yadda suke masa dawa ai an ce ne kashe mutane a ai da su ce ake kashe da ce umarci an uƙatilan nasa wa qutilu taqtila kaga mubalaga wal kasara kenan to an uqatila al muqatala kuma la yastalzimu al qatl ba ka ce bari in yi zan yi zan yi fito na fito da abin da kake yi to ba yana nuna za ka kashe mutum ba yana nuna ne za ka yi wa'azi a kansa farko tukuna sannan ya ce zai sa maka zai sa maka kara kuma za ka iya wato karya karan ba wannan shine muqatala saboda haka nan fa'ala muqatala yana nuna wato abin mazarin shine mufa'ala in kace qatala mazarin shine muqatala eh qatala sai madda wato ya mika hannunsa wannan ala babihi aw ala ghairi babihi to zai iya zama ala babihi in ka ce kawo hannunka ne ma an kawo hannuna sai ka ciyo shi daga rami to madda kenan amma wani lokaci ka zo ala ghairi babi a ce kawai ya mika hannunsa ya dauki abu shine madda ya dahu ilai wa akhadha wa'ada shi ma da kaga mufa'alan ne dai kawala me kawala kawala daga alkaulu ne ai ya je yana magana shi ma yana magana wato kamar suna son su samu wani ittifaki tsakanin su daga na kawo mukawala mukawala galibi wajen wajen wato kwangila sai na zaka zai baka ba mutum kwangila ba sai ya faɗa ka faɗa tukuna ai striking din tukuna to mukawala shine mufawaba mufawaba lil tawassul lil ittifaq za a je zuwa ga wani ittifaki wara'a wa wafa wafa ai wato ya cika abu ko kuma ya same shi ya same shi a wani yanayi shine wafahu to akwai dai wanda suke zuwa ala ghairi babi ne kamar ba'ada ba'ada ma'ana hu ba'uda wani ala ghairi ala ghairi ma'anan mufa'ala da akwai wanda ke zuwa da da da da wasu ma'anoni irin wannan amma kaga su irin su mubaya'a baya'a shi ma wani mufa'ala ne safa safara safara da ya tafiya kaga ba wai ba dole mu fa'ala ne ba ba za ka ce wai wai safara wai shi ma ya kai ma kai ba a safara yana da magana kawai tafiya ce Eh, shi ma ana ala khairi babi ala khairi babi zan jidda to galibi su waɗannan a yanayin masadir ɗinsu shine wato mufa'ala wa'ada muwa'ada ba'ada muba'ada mu'akhadha galibi haka a ga wani ga wata fa'ida cin da ya faɗa a ƙasa yace yumkin an tufarriqa baina amana wa akhara kaga amana wa akhara sun zama iri daya amma kuma babun su daya ba da ruzu ila al-masdar in kana so ka koma zuwa ga masdari fa masdarul awwal imanu amantuhu imanan ba fa imani na wancan imani ba na amtar da shi shine wannan na amana ala wazni fi'al wa huwa masdaru af'ala fa huwa idan mazidun bil hamza أما مصدر آخذ فهو مؤاخذ على وزن مفاعل وهو مصدر فاعل فهو إذا مزيد بالألف بالألف هناك وأن أنا يسامو لقتي سي وجن فعل سي لما أقول الاتحاد إن كان سو تكمل شي مصدري سي كغاني شي إن كان سو كمل شي مصدري سي أبن أبن يفتو مك فيلي سوسان غسكي وجن wajen wannan af'alan nan akwai abubuwa guda biyu da mun faɗa ba shi ma akwai wani lokaci kan yufiru ma'ana ta'alluq misali an riga an saba sani shi yana hawa wani wata dabba ne mara mai kanzuwa mara lafiya sai a ce ajrabar rajul wato ya hau dabba mai kanzuwa saboda mai saboda yawan ta'alluki tsakanin su ana iya wannan ce ajraba bi ma'ana af'ala sannan kuma musadafa ma yakan zo da ma'anar musadafa in ce abkhaltuhu ai wajadtuhu baqilan ita ajalin gidansa kawai marwaci na same shi sai ce abkhaltuhu wanda dai suka kara abin da muka faɗa a baya sai thaniyan na biyu mazidu sulati bi harfaini sulati da ake kara masa harafi guda biyu in fa'ala in fa'ala wa ya'ti ala khamsati awzan shi wannan ya kazo a awzani guda guda biyar na farko bi ziyarati hamzatul wasl fi awwalihi wa ta'i bainal fa'i wal 'aini wannan daidai ne in fa'ala fa yace in fa'ala kuma sai ya ce wai ana ƙara mashi hamzatul wasli a farko fi awalihi wa ta da kuma ta'un bainal fa'i wal aini wannan ai ita alani ko in ka kun lura ga can gaba ya maimaita shi wala ka wannan kuskure yayi kuskure suka yi kuskure suka yi a wurin menene in fa'ala yake nufi in fa'ala wannan ana kiransa af'al muqawa'a muqawa'a wal mujawaba wato abu ne da kai abin shi ma kuma misali abu ne kake saka karya shi sai ka karya sai kuma shi ma ya karbi to karywa da ya karbi karya wanda ka masa ne shi ai qabulihi athar al-fi'l to wannan shine ma'ana ma'ana in fa'ala kasartuhu fankasa in talaqa duka wannan za ga duk ma'anarsa mutawa'a ne in sharaha yawa sharahtu al-kalama fansharah na na na wato karin haske ga wannan maganar tasa sai magana fito fili to shine fansharah ko kuma ya yayi baki da abinda ya yayi da kansa wannan ana kiransa af'al mutawa'a wal mujawaba ai tajawaba li athar al fi'l ya karbi tasirin aikin da aka yi a kansa to galibi shi in fa'ala haka yake zuwa ziyaratu hamzatul wasli fi awwalihi wan nun wannan shine abin da ya kamata a wurin ziyaratu hamzatul wasli fi awwalihi wan nun bi in fa'ala in sharaha in talaqa haka ne to sai kuma na gaba ifta'ala shi ma kusan duk ma'anan su irin guda ɗaya iri ɗaya ne بزيادة حمزة الوصل في أوله والتاء بين الفاء والعين شين أقار حمزة الوصل أفرقنسا والتاء إذا كما تاء بين الفاء والعين إذا كان فاء دا عين فاء الكلمة دا عين الكلمة دا. شين افتعل اقتتل امتد امتد انك تي امتد شيما وانا مضاوع عني كما تي مددت الحبل فامتد ناجا شي اجين شيما سي اجين يجايو an fahimta kaga shi ma da muqawa'an ne dai wa ikhtara wattaqa wadda'a wattasala wasbara wattaraba wannan da ya faru wannan ibdal ne ibdal ne aka yi asalin sa wastabara ne to saboda dalili daga cikin dalilai da suke sa a samu ibdal sai ya zaba amma da shi qawul istabara ittaraba izdada duka wannan kaga ibdal aka yi auren babu da lokaci mu je kawai sai na kuma yakan zo ala wazni if'alla sai ku sa wasa lissa if'alla if'alla bi ziyati hamzat al-wasl fi awwalihi wa tad'if lamihi da kuma wato lamu din a mishi a mishi wato tad'ifi a mishi shadda if'alla if'alla galibi yana nuna shi ma mubalaga din ihmarra yayi jawur isfarra yayi rawaya ikhbarra ya zama kore shar iswadda ya zama baki wul i'war me menene mazarin waɗannan kalmomi iswadda ihmarra ihmirar if'ilal haka ya kamata ya zama if'ilal shine mazarin sa if'alla if'ilal iswadda iswidat ihmirar i'warra i'wirar shine wannan wato zahabu wasar aini idan sa ya zama baya gani shine al'awar ko al'aura ihwallafa ga shi ba su sa da kyau ba wannan hazzatul wasul ce ihwalla al'ahwal shine wanda yake halal garke to ihwalla to idan sai zama halal garke irfadda araqan irfadda irfidad irfidad shine abin da wato yake yake zuba babu kakkautawa mutatabi'an ma kana yasilu mutatabi'an shine irfadda araqan ya ta gumi ikhdalla ikhdalla shine wato ikhballar raub dausayi kusan dausayi ko fadama ko dausayi dai kusan ma'anar daya duk inda yake wato akwai yabanya da da damshi a wurin sosai shine shine shine ar-raub to shine ana cewa ikhballar raub wato akwai wato danshi sosai da raba a fadama to shine ikhballa ma'ana mazansa ikhdilal إخضلال إفعلال حقا إخضلال شنو البل الشديد سيكما تفاعل تفاعل بزيادة التاء في أوله كقارب تاء فرقنسا وتضعيف العين لكما شي عين كما الشدة وذلك نحو تخرج خرجته فتخرج أنغني هذا شيء ما مضاوع عني تقدم qaddamtuhu fataqaddama na gabatar da shi sai ya gabato shi ma ta'ammara ta'ammara galibi yana nuna wato kamar wato tilas ne ya sanya kan shi zama ya zama amir din ya zama shi yake bada umarni shi ta'ammara tamaddada tawa'ada tawa'ada daga al-wa'id taqawwala at-taqawwul shine wato yayi yana ƙarya ya yi maganan da ba shi ne gaskiya ba tazakka ya tsarkaku tawalla ya juya baya ta'allama shi ma duk ma'anansu daya sai tafa'ala tafa'ala bil ya ta'i fi awwalihi wal alfi bayna al fa'i wal aini ka tajanaba kaman tajanaba kaman taqatala kaman ta'amara me ta'amara daga mu'amara idan wato makirci ne hada baki wajen miyi kaza kitififi ta'amara tawa'ada tanawala tabaya'a tashaka tawala wannan duka af'ali na muqawa'a eh tashadara tashadara shi ma to tashadara muqawa'an ne shi sun yi husuma eh to haka ne abu muqawa'an ne mushadara ce suka yi shi ma yayi shi ma yayi a galibi dai duk ai shi tafa'ala shi ma dai mubahara ne amma ba za a rasa bambancin ba a su galibi larabawa irin wannan za a ba za ka rasa bambanci ba fa'ala da tafa'ala dole akwai bambanci wataƙila in kuka in kuka shiga cikin umma Allah ga sun kawo bambanci ga masu balshok sosai don nan ai da ba su kawo ba su kawo na ruba'i ba ruba'i yakan zo da shi ma yakan zo da a irin wannan siga ko mazid ɗinsa ko kuma mujarrad kaga kamar da haraja fata da haraja ta fa'ala lako yakan zo kuma da ma'anan itma'anna ya wanda ne zai zama itma'anna shi ma wannan mubalaga ne dama wannan abin da aka kara mubalaga ne shi ma wannan ruba'i da ayi itma'anna itma'alalla nake tsammani itma'alalla shi itma'anna ثالثا شيء مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف abinda aka kara da harafi da harfa guda uku fa awzan wa arba'atu wazan sa guda hudu ne ahammuha istaf'ala istaf'ala to kaga wannan ya cika kenan uku ga uku ya zama shida wanda dama huwa aksa ma yablughu al-fi'l bi ziyada shine guda uku shine istaf'ala bi ziyadati al-alif wa sin wa ta'i fi awwali shine ka kara alifun da sinun da ta'un a farkon sa wa huwa asharuha wannan shi yafi yafi shahara wa amthilatuhu istafhama istamadda istawzara me istawzara ko dai ya nemi a bashi wazirci a bashi firayim minista misali ko a bashi wani minista ko kuma wannan ba alawari ne dama kusan istafa'ala asalata ma'anarsa shine talaba shay'a ya nemi wani abu a masa istakharaja ya nemi ya fito an fahimta amma yakan zo kuma da ma'anan kuma mubalaga kamar istakbara ista'bama suna da yawa za ka ga wani lokaci ya zo da an ƙara alifin da sin da samu wannan mubalaga ne wanda kafir kawai aka nuna istauzara zai iya ɗaukar ma'anar ya nemi a bashi wazirci ko kuma a'a shi ne aka bashi wazircin ba aka ce istauzara saboda annan mubalaga da wastakama istakama istakama ya daidaitu wannan ƙarshen mubalaga ne kun mustaqim kaman ka ce a ne amma ka ce istaqama kaga kaman ka kawo wani mubalaga wastada'a wastaula daga alistila ba baya da rinjaye istajmada fa istajmada wannan ma'anahu an yi tazminin ma'anar sayrura ne wato ya zama jama'at shine istajmada ai sara jama'ada shine istajmada galibi shi ma ya kazo da wasu ma'ayoyi wanda ba wannan ba to na ganin sai mu sai mu shiga wani kamar mun gama abin da zamu yi ana suka ce istan waqa rajul istan waqa rajul kusan asali ita taguwa ta fi raƙumi a ba da kai bori hau ita duk inda za ka same taguwa ka same ta ita khabi'a ce tana kaskantar da kai ga mai ita ba ta irin boran da to idan aka ce istanwa kaljamal to shi ma ya zama kamar ita in kuma ana aka gaya da aka ce istarwa karrajul to shi yanzu ya zama kamar kowa shi kamar wani karkataccen kuka kowa na hawansa da kyauta to lokacin da mu da ya tafi wa to